بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ma shi ne darasi na biyar ga wannan kasida ta alkasidatul muhammasa ta muhammad albilimasi da ya rubuta shi ma akan yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma a yau alhamis hudu ga watan da akhira ko da saniya shekara ta 1441 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya daidai da 30 ga watan 1 shekara ta 2020 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam ina jin za mu tashi shafi na shafi ko وما زال خير الرسل يبدي العزائم ويفعل في حرب الطغاة العظائم فثبط من كانوا أثاروا الجرائم وأسر في بدر ليوثا ضراغما وجندل أبطالا غدوا في الدماء شحطا فأقسم بمن في الأرض في خلقها دحا ومن لعباد الله قدس للضحى لئن أضرموا حربا أدار لهم رحا أتوا قلطا منهم ففي حربه محا جماجمهم رغما بمرحفه كشطا فكم فعل, فكم فعل خير للعباد يعده وكم باب حرب للأعادي يسده فأصيافه كل تأجج وقده وخطيه كم من صدور يمده إليها فحرف الصدر يؤجمه نقطا يكسي وما زال خير الرسل خير الرسل ما في الخير من ظنن الله وما زال بيغش بيبدينا بيند العزائم كوا والنيوي wajen da'a ga Allah subhanahu duk abin da manzon Allah zai yi kan yi shi da kyakkyawan niyya al'aza'in jam'u azam wal azm shine niyya mai kyau an gani niyya ta gaskiya shi yasa aka sifanta annabawa da ulul azmi ma'abuta kyakkyawan niyya domin duk abin da wani annabi zai yi ba ma annabi kaɗai ba to yakan yi shi ne da ikhlasi da niyya mai kyau yakan yi shi ne don neman yarda Allah wa ya fa'alu manzon Allah yana aikatawa fi harbi togati ya kamata amma ya sa togati fi harbi toga jam'u togi togi shi ne halakakke to manzon Allah yana aikatawa fi harbi togati wajen yaƙar halakakku su ne kafirai al'aza'ima waɗanda suke manya-manya to annabi baya kyale su komi girman ka komi dagawa ka manzo Allah ya kanka yake fasabbata annabi ya daure man kanu kafiran da sun kasance asarul jara'ima sun aikata zunubai masu yawa wa asarra manzon Allah ya gan ya ribato luyusan wasu zakoki bara gema masu jarunta fi badarin a yakin badar to sai da aka kamo kafiri saba'in a matsayin fursunonin yaƙi to su ne yake magana a nan duk jaruntarsu da komai ba ta hana manzon Allah ya kamo su ya zo da su ya ga su suna zama a matsayin bayi ba liyus jam'u laisin wallais shine yaƙi daragimu shi kuma jam'u dirgamu shi ma yaƙi ne duk su abin nan zaki ne duk sunayen zaki ne haka mutum mai jarunta sosai ana isifanta shi da allaisu ana isifanta shi da abdirgam wajen dala manzon Allah ya kayar da abu ɓala sadaukai waɗanda ke tinkawo cewa su sadaukai ne jarumai ne amma manzon Allah sai da ya kayar da su ƙasa gadau suka zamo shuhuɓa sun garwayu sun cakuɗu fiddima a cikin jini su ne saba'in ɗin da an haka shi eh ku za a gashi wajen mu zazzaba'in mai yayar zuwa abu jihar wanda yara ƙanana guda biyu suka zo su ishe su suka kashe shi mu'az da mu'awwiz ya'yan afara fa uku sima ina rantsuwa biman da wannan da fil ardi daha dahani wal arda ba'da zalika yawa kaga ba da haha ko da haha yake to kuskure ne eh ha karami ne daha wanda ya shimfiɗa ƙasa fi halƙiha wajen halittarta. Waman ina rantsuwa da wanda ƙaddasa ne shi ma ba ƙuddisa ba, ƙaddasa ya tsalkake lidduha ga hantsi li'ibadillahi ga bayan Allah shi ne Allah. Hantsin ya zamo baya cutar da al'umma, da Allah ya gara ma sai ya ƙara ma rana haske, sai zandu wanda ya kalle ta sai idanu ne sun mutu. amma sai Allah bai yi haka ba sai ya bar hasken rana daidai yadda idan kowa ba zai kasa ba sai dai wanda bai da lafiya ido layin udurimu idan har suka hura harban wutar yaƙi su kafirai to a dara manzon Allah yakan zagayar da raha ko yaƙin salahun gare su wato zai zagayar da raga mai yaƙin sa gare su sallallahu alaihi wasallama dan da yawa mafi yawanci yaƙi yaƙin da manzo Allah ya yi su kafiran su ne suka tsakanin yaƙin akasarin yaƙi yaƙin manzo Allah su kafiran su ne suka nemi a zuwa gwabza ma'ana su ne suka fara to duk kafiran da udrimu suka hura wutar harban yaƙi a dara manzo Allah yana zagayar da raha wannan yaƙi ko raga mai yaƙi lahum gare su asalin kalmar raha shine dutse akwai wani dutse can da kamin a samu ga wayewar samun turmi na daka balle injimi to da shi ake nikan tsaba ko dawa ko masara kamar da ya zo a hadisi na mutumin da Allah ya bashi ilimi ya bashi Qur'ani amma kuma yana neman duniya ba don Allah ba to shine manzo Allah ya cira tashin kiyama za a yi mai turke cikin jahannama hanji ne za su dinga tafarfasa suna fitowa ta duburarsa to sai manzo Allah yake cewa yawwa wa yaduru haulaha yana zagayar wayannan hanjin kama yaduru himaru fil hima firriha kai kama ya zuru alhimaru firriha ko birraha kama yadda jaki don canza jaki ake daura mai giya ko sarka an gani sai a daura ga wannan dutsen din sai ya dinga zagayawa da dutsen sai a sa masara ƙasa ya ka sa masara ƙasa sai a ɗauki dutsen sai a azar sama sai a daura ya giya ga dutsen sai a daura ga wayan jaki sai ya dinga zagayawa dinga zagayawa za a ko da zai yi zagaye biyar ko goma shi kenan masara ta koma gari to wannan dutsen shi ake kira arriha ko arraha asalin kalmar larabci kenan a tau su kafiran suka zo galaban saboda kuskure minhum daga gare su ba fi harbihi kuma cikin yakin manzon Allah maha akwai katsa ga jima-jimahum ba jimajimuhum ba jimajimahum an gane yawa ga ƙeya kawunansu jam'u jumjuma ƙeya kai ta ke kira jumjumatu to a cikin yaƙi manzo Allah su ma'ana akwai katsa ga kawunansu aka ambaci jimajim ana nufin kawuna an gane zikirul ba'adi wa iradatul kulli kamar yadda Allah ya ce ya ji aluna a sabi ahu aka san wannan kenan a gani bai yiwa a ce mutum ya sa yatsu cikin kunni ko to amma sai Allah ya ce suna sa yatsun su cikin kunnayensu a ga wannan ba zai yi ba to shi kuma na ana kiran shi zikirul juz'i wa ira menene zikirul kulli wa iradatul juz'i a ambaci dukan yatsa amma wani sashi ake nufi ba'd asabi yaj'aluna ba'd asabi fi azanihim sashen yatsunsu suke sawa ba dukan yatsun ba to shine maha annabi yakan katsar da jimajimahum ga ainihin kawunan su ragaman saboda kaskantawa bi murhafihi tare da takobinsa al-murhafu takobi as-saif kashfa katsawa da take mai kai matuƙa fakam da yawa fi'ilu khairin annabi game da aikin alkhairi ya udduhu yake tanadin aikin alheri lil ibada ga bayi wa kam da yawa babu harbin ko da yawa annabi kofar yaƙi ya sudduhu yake rufe ta lil a'adi ga makiya su ne kafirai fa asyafuhu ta kubban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullum kowanne daga cikin takubban nan na annabi wa qaduhu wutar takubban nan ta ajjaja kowane wutar takobin ta huru a huru take sau da haka ko da dare ko da safe ko rana tsaka shi annabi shirye yake tunda Allah ya bashi umarni wa iddu lahum mastata'atu to wannan shine sau da haka koyo shi manzo Allah yake a tanade yake an tanadi komi in za saboda koyaushe yaƙi na iya kamawa to shi yasa ya ce maka takubban manzon Allah to wuta ko ne takobi a hure take an riga an hura ta ba sai yaƙi ya tashi ba sannan za a cewa a hura takobi a wasa takobi ko a dada shi a sallallahu alaihi wa sallama wa khatiyuhu masun annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mudduhu yana halba su min sudurin min din nan bi ma'ana ila ai ila sudurin zuwa ga zukatan kafirai to ya mudduhu ilaiha manzo Allah yakan halba waɗannan masu zuwa ga kafirai ko zukatan kafirai in an je yaƙi kenan fa harfu sadri kaga gefen zuciya ya ujimuhu manzon Allah yakan yi masa alama wato gefen zukatan kafirai manzo Allah ya kai masa alama da mashi na ƙafa alama wadda take mai girma da yawa akwai kafiran da an ce annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sun yaƙe shi daga baya sun karɓi musulunci wasu suna da tambon halbin manzon Allah sallallahu da annabi ya halbe ka da mashi to baka warkewa kaga wata musiba kenan eh wannan tamban yana nan tare da kai da shi za ka mutu sallallahu alaihi wasallam to shi ne yake magana ana walamma ata badran lokacin da manzon Allah ya zo badar ilaihim zuwa ga kafirai bi nafsihi da kansa da ahum sai da ya kira su kafirai ila haƙƙin ya kira su zuwa ga gaskiya shine addinin musulunci amma ajabu bi aksihi sai suka ba suka amsa wa manzo Allah da sabanin abin da ya kira su da shi ma'ana ba su imani ba fa auradahum sai annabi ya shigar da su ba asal himami tsanani na mutuwa shine alhimam anan almautu to annabi ya shigar da su ba asal himami tsananin mutuwa bi ba'asihi a dalilin yakinsa waja'at junudullahi rundunonin Allah sune mala'iku sun zo min fauki ra'asihi ta saman kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'a bihim nasrul ilahi nasrul ilahi taimakon Allah abin bauta faja'a bihim sai ya zo gare su wa ma abata wannan jinkirin bai yi jinkiri ba a wannan taimakon bai yi jinkiri ba lokacin da ake bukatarsa to lokacin nan taimakon ya zo farabbul ula ubangijin ɗaukake ɗaukake atahu fadlan ya ba manzon Allah falala mu'abbada wadda take ta har abada wa aulahu ubangijin ɗaukake ɗaukake ya ba annabi jahan matsayi da daraja mu'ayyada abin karfafawa min ladunhu daga wurin Allah wa ma zala annabi bai gushe ba mansuran yana abin taimakawa mu'ana yana abin agazawa musaddadan yana abin daidaitawa ga al'amura wa kam zayyawa za wannan ma'ana wannan ni'ima da wannan taimakon amaddallahu Allah ya ƙara wa Muhammadan annabi Muhammadu nasaran wajen taimako. Wasabbata annabi ya kayar da manya aba duk wanda yake ƙin karɓa awamirahu umarnin umarninsa da ya bashi. Sabba kayarwa mai tsanani. Duk mutumin da ya ce ba zai karɓi umarnin manzo Allah ba, to manzo Allah sai ya kayar da shi ƙasa. talabbasa manzon Allah ya zauna ya da'una yana kiran mu faqad taba malbasa hakika zaman nan yayi dadi yayi kyau wa in kana idan mutum wa in kana miskinin idan an samu talaka da ifin mai rauni rasalahu sai manzon Allah ya tausaya masa wa aurasana ilmin manzon Allah ya bar mu gadon ilimi faqad shada maurisa faƙat haƙiƙa sha da ya ɗaukaka maurisa wannan abin gadon da ya bar mana bihi da annabi ne khatamallahu Allah ya cika annabiyi na annabawa ko annabi'i na annabawa ma ba a san wajen aikowa daga annabi ba a sake aikowa ne ba fa ummatuhu al'umman manzon Allah algarra wadda take mai haske هي الأم هي الأمة إتتي الأمة الوسطى ما في درجة كذلك جعلناكم أمة وسط تغنى شيني ما في درجة كنتم خير أمة أخرجت للناس to sai mu takaita nan saboda lokaci wani sati sai mu tashi humul fa'izuna al'aminuna wa kulluhum أولو الصبر والإحسان والخير نعتهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله